آياتنا إنه هو السميع البصير سورة الإسراء مكية إلا وإن كادوا ليستفزونك الآيات الثمان مئة مئة وعشر أو وإحدى وعشر آية إتا سورة الإسراء سورة مكية ‘yar makka sai faɗin Allah ta'ala wa in ka dole ya stafi zunaka min al'ardi har zuwa ayoyi guda takwas ɗin nan wannan su ne ayoyi waɗanda suke a ‘yan madina ne ba ‘yan makka ba ne tana da aya ɗari da goma ko ɗari da goma sha ɗaya Allah ya ce subhana ai tanzihun tsarkaka kenan tsarkakewa tsarki ya tabbata ga allazi asra bi abdihi wanda ya tafiya da bawansa shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan cikin dare wannan yace nasbun ala zarfi wal isra'u sayrul layli in an ce al isra'u a larabci ana nufin tafiyar dare وفائدة ذكره الإشارة بتنكيره إلى تقليل مدته فائدة أمبتن شي فدن درن دن أينوني أكن شوى ليلا وندريني قدا ديا نكرا كما أنون شوى بأدئي با تقليل مدته ba shekaru aka yi ba ba watanni ba ba kwanaki ba dare ne ɗaya min almasjid alharami ay makkata almasjid ila almasjid alaqsa har zuwa baitul maqdis wasafahu bil aqsa li bu'dihi minhu me yasa aka ce da shi masallacin al-aqsa an yi tafiya ne daga masallaci mai alfarma na makka zuwa masallaci mafi nisa shine ma'anar almasjidul aqsa masallaci mai nisa ko mafi nisa saboda yana da masallacin yana da nisa alladhi barakna haulahu wanda muka yi albarka a sasanninsa da kewayensa bisimarai linuriyahu min ayatina mun yi tafiya ne da shi don mu nuna masa wato ayoyinmu a ja'ib ƙudurarci na abubuwan mamaki na ƙudurarmu Allah ya tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam don ya nuna masa wannan wato abin mamaki da ƙudurarsa da ƙarfin mulkinsa shi tabaraka wa ta'ala ta sa ce linuriyahu min ayatina innahu lalle shi Allah huwa sami'u al-basir mai ji ne kuma mai gani al'alimu bi akwalin nabi sallallahu alaihi wasallam af'alihi ya san duk maganganun manzo Allah ya san ayyukan shi wa ana ama alaihi bil isra'i al mushtamil ala ijtima'ihi bil anbiya Allah ya masa ni'ima da ainihin wato yin tafiyar dare da shi wanda anan ya hadu da annabawa wa urujihi ila sama ya kuma yi mi'raji da shi zuwa sama al'isra'u tafiyar daga makka zuwa baitul maqdis masallaci mafi almasjid al-aqsa mafi nisa shine isra daga nan almasjid al-aqsa zuwa sama shine al-mi'raj al-isra'u wal mi'raj naji wani yana fassarawa wai zuwa da dawowa ba haka bane shi an ce ya dauka an ce isra tafiya mi'raj dawowa a ba haka bane to sai a kula al-mushamil ala shima'i mun karanta wannan iqra hadith al-isra'i wal mi'raj asfal malai ce karanta hadisin isra'i da mi'raj gashi nan a kasa ya kawo shi mai tsawo asfal safa wa ataina musa al-kitaba mun bawa musa littafi at-taura وجعلناه هدى لبني إسرائيل وكسن يشي زما شريا ne ga bani Isra'il Allah tattakhidhu saboda kar ku ri'i min duni wanda ba ni ba in ji Allah wakilan wani wakili yufawwiduna ilaihi amrahum wanda za su rinka fawwala al'amarin su zuwa gare shi kar su yi haka wa fi qira'atin tattakhidhu bil fawqaniyati a wannan iltifat ne fa inna ala qira'ati ta'i za'ida wal qawlu mutmar taqdiruhu لنقول لهم لا تتخذوا ألا تتخذوا لا تتخذوا كركركي من دوني ونباني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح ذرية وندا مكدوكا تارد نوح في السفينة أتكين واتو جريجي نروى innahu kana abdan shakura lalle ya kasance shi bawa ne mai yawan godiya kasira shukri lana yana gode mana hamidan fi jami'i ahwalihi mai gode wa Allah a cikin dukkan halayen shi duk yadda yake cike yana yi wa Allah ta'ala godiya wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi qadayna awhayna lalle mun yi wahayi zuwa ga bani isra'ila a cikin attaura shine alkitab din yace da su la tufsidunna fil ardi lalle za ku yi barna ardu shami bil ma'asi Allah ya nuna musu kafin su din na san halin ku na san ɗabi'a ku za ku zo ku yi barna a a wannan ƙasa ta sham kewayen gurin gaba ɗaya bil ma'asi da sabon Allah marrataini sau biyu wala ta'alunna uluwan kabira kuma tabghuna baghyan aziman za ku yi barna za ku yi zalunci zalunci mai girman gaske fa idza jaa wa'dul ulahuma kun ga can ya ce za su yi wato barna sau biyu to idan wa'adi alkawarin na farkon ula wato marratayil fasadi kenan fasad da za a yi marrataini din to idan wa'adin na farkon ya zo lokacin barna farkon ta zo ba asna alaikum ibadan lana za mu aiko muku wasu bayi namu su ne bukta nasir wa qaumuhu da mutanensa kana qabla al-masih bi 500 amin shi wannan ibadan lana din da Allah ya ce wani sarki ne bukta nasir da shi da mutanensa zamaninsa ya kasance kafin annabi isa da shekara 500 kafin annabi isa da shekara 500 ake maganan barnar da banu isra'ila za su yi ra'ayin ibn musayyib ne da fahimta ta sa wani ibn abbasin wa da as-sadusi hum a fassarar ibn qatada da imam as-sadusi fassarar ibadan lanadin ba bukta nasar ba ne su a wajensu shi ne jalud da junudi da Allah ya ba da labari a cikin suratul bakara falamman fasara talutu bil junudi ƙala inna allaha mubtalikum bi nahar wannan kisar taluta da jalud wa qatala dawuda jalud Dawudu Jalud to wannan a fassarar Ibn Abbas ba asna alaihim ibadan lana din to wannan daluta da jaluta din nan ne shine abin da ake nufi kenan akwai ra'ayi guda biyu akan fassarar sifar su uli ba'sin shadid ashabu quwwatin min al-harb wal batshi akwai karfi kuma sun iya damƙa ta yaƙi ko dai bukta nasar da ƙanwuhu ko ɗaluta da jaluta duk su ne ma'abuta ƙarfi ne akwai tarihin ɗaluta da jaluta waye taɓa nam? nam wani ne taɓa to ai kai abu yana yi kaji ka kunna waje eh ok na sama ne ke to khalas yanzu fa aje a jiyo shi kenan ya ce ya ce ashabu قوة في الحرب والبطش فجاسوا ترددوا لطلبكم خلال الديار suka ta kaiwa da komawa wajen neman ku wasata diyarikum tsakanin gidajenku suka jasu din surveillance zuwa da dawowa shine jasu suna neman ku liyaktulukum wa yasbukum don su kashe ku kuma su ainihin wato mai da ku sabi ribatattun wato yaƙi kenan kuma hakan ya faru wa kana wa'adan maf'ula wannan alkawari ne maf'ulan mai aukuwa hasilan kenan mai faruwa wakila وقد أفسدوا الأولى بقتل زكريا الله أكبر كاجي برندا da aka fada barnar da aka fada barnar da la tufsidunna fil ardi marratayn din barnar farko da suka yi anan ne suka kashe annabi zakariya fa ba'asa alaihim jalut to malam ya dauki wannan ra'ayin na jalo dama Allah ce la tufsidun na san da ku yi barna sun kashe annaban Allah sai Allah ya turo musu soja jalut wa junudu da dundunarsa faqataluhum wa sabawu auladahum suka kashe su suka ɗebe ‘ya'yansu wa kharabu baitul maqdis tun a lokacin suka rushe baitul maqdis to amma malai ya ce wannan isar gairu sahih me yasa لأن زكريا وقت ولادة المسيح كان وقت ولادة المسيح saboda shi in an ce an kashe annabi zakariya ne fi ulal wato fasadin an kashe zakariya to kuma a tarihi ya tabbata cewa annabi zakariya yana yana nan lokacin da menene annabi aka haifi annabi isa to kaga ba a kashe shi ba kenan wannan tarihi ne ya tabbatar in mun tafi akan da suka yi barna ta farko sun kashe annabi zakariya to kuma da mun ce wannan kissar ta faru ne an turo musu jalut shekara 500 kafin zuwan annabi isa shekara 500 kafin zuwan annabi isa sun zo sun yaƙi sun kashe zakariya sai tarihi kuma ya nuna mana ai lokacin da aka haifi annabi isa ma annabi zakariya yana nan to kaga gaskiya wannan akwai tazara ba daidai ba ne to wannan dai kisar to sai ka cire ta daga kwakwalwarka cewa ulal wato fasadin din zakariya kashe to bai inganta ba amma jalut fa faƙad katalahu dawud jaluta ai qur'ani ya gaya mana wa qatala daudu jaluta annabi daud ne ya kashe jalut wa huwa fi jayshi talut shi shi jalut yana cikin jalut yana cikin sojojin daluta ne da haka aka kashe shi yana cikin runduna sojojin dalut aka kashe shi قبل المسيح ابن مريم كو قبل المسيح بزمن طويل كابين كابين زوان masihu da zamani mai tsawon gaske mana tarihi ya tabbatar da an kashe shi wannan a jalud kafin annabi isa annabi isa bai haɗu da da su ba kenan ka gane kawai yanzu mun matsalar mu shine maganar shigo da annabi zakariya din nan shine fa kaifa yakunu qatluhum zakariya ka gani sai malam ya ce to ya za a kuma a ce sun kashe zakariya ya zama wannan shine sababan libalin aiko da jalut a ina ba haka bane kun san duk wannan abun a ina aka yi a wannan gurin da ake ta rikicin nan da isra'ila da falasdin to ku ɗaliban ilimi ne yanzu wannan wannan abin da ya faru kaga ai tarihi na musulunci kaga wuri ne na tsibirin musulunci to sai wani ya zo ya ce ai da isra'ilan da falasɗinu duk ɗaya ne ko wani ya zo ya ce ana ta magana akan falasɗinawa da waye da waye da sauransu ai 'yan duniya ne to yanzu in 'yan najeriya ake ta kashewa su 'yan najeriya ba 'yan duniya ba ne ba akwai 'yan iska a cikinmu ba akwai mashaya akwai mushirkai akwai matsafa eh yanzu idan wata ƙasa ta zo ta zalunce mu ta kwace mana ƙasanmu ta najeriya sauran musulmi na duniya ba su da haƙƙin su yi magana a kanmu to rashin ilimi akwai kaga abin tausayi ma wani ɗalibin ilimi da yau zurfin karatu yana bin masu gajeren tunani har yana rubutu a facebook akan ina ja muku kunne ku ɗalibai ku tsaya inda allah ya da ku a cikin kuɗin nan akwai masu rubuce-rubuce akan wannan abin suna suka suna bayyana jahilcinsu dole sai ka yi wani magana wani ya gani ya ji ya ce abinda baka da ilimi abinda baka da karatu kai shiru a kai duk wannan gwagwarmayar da ake a wannan ne kisar annabi suleiman da bilkisun nan fa duk a wurin a kai sai musulmi ya zo ya ce wai kar ai magana a kai wai ai akwai yan bida a ciki ai akwai yan shi'a a ciki akwai yan akwai yan wane ne a ciki akwai a ciki to musulmi subhanallah wai yan ikhwan ne yan wane ne subhanallah subhanallah wanda fa nan ne a nan fa za a tashi kiyama malam warai kuwa haka yazo a hadisi haka ibnu taymiya ya faɗa nan ne ardul mahshar farkon tashin kiyama a wannan gurin za kuma nan ne gaba ɗaya mabubbugar matattara an biya banu isra'ila gaba ɗaya duk annabawan banu isra'ila a wannan gurin suka rayu kawai don rashin hankali sai mu zuba ido sai mu kyale mu bari wai yahudawa su zo su abinan kuma mutane ba sa karanta siyasa ta duniya suna fahimta yanzu asali yadda abin yake malam su yahudawa da kuke gani mutane ne fitinannu tun daga shi kun ji an faɗa ai la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'alunna ulwan kabira mutane ne mabarnata mutane ne wato mabarnata in an ce mabarnata ba ni sunan shi wato yan ta'adda tun asali su kansu sauran kafiran duniya da amerika da ingila da ina ne da faransa da ba su bukatar su daga sai suka yi hikima duk suka kokkora su suka tattara su tun da wannan gurin akwai arziki kuma sun san fitinar su to sai suke so fitinar su kare akan musulmi to nan kuma zuciyar musulunci ne tunda duk annabawan Allah anan suka taso majoritin su sai suka ce bari su sama musu ta karfi bari a sama musu wurin zama duk kewayen gurin gaba ɗaya ƙasashen musulmi a nan suke duk inda suke so su yada wani abu na barna kawai shiga za su yi idan mutum yana so magi ya ji a cikin abinci sai sashi a tsakiya ko ya sashi a tsakiyar miya sai ya yadu to faruwar samuwar yahudawa a nan gurin wato don sharrin sai ya yaɗu shi shiga duk ƙasashen nan a saudiya wannan jordan a suriya abin nan ina ne misra duk a kewaye da gurin suke da aka sun kafa su a wurin ne don su zama fitina wa al'ummar musulmi sannan kuma sun yaye wa kansu bala'i to kaga dole su taimake su a yanzu binciken da ake yi daga cikin dalilin da yasa kuka america england birtaniya da waye sun fito fili suna nuna goyon bayansu akan wannan yakin a kashe musulmi a kori falasdinawa daga ƙasarsu dahudawa suna cikin barazanar wato gas a duniya iskar gas gaba daya sun samu matsala saboda faɗan da ake yi tsakanin ukraine da rasha waɗannan su ne ƙasashen da suka fi ko'ina producing gas a duniya sannan idan ka zo harkar man fetur ma sinadarin da ake yin fetur ai ba shi kare yake ba sinadarin da ake yin fetur a duniya mafi rinjaye daga wannan guraren ne dole sai an nemi taimakon su to kuma rasha ƙasa ce mai ƙarfin gaske akwai competition tsakaninta da ina da su amerika da ingila da suwa da sauransu to sai rasha sai ta datse gas ɗinta ta ce ta daina barwa wannan ya sa gaba ɗaya europe countries ƙasashe na turawa duk sun shiga barazana mutuwa za su yi ta yi idan ba su da wannan gas za su mutu iya mutuwa na ukraine ba zai ishe su ba na ƙasa kaza ba zai ishe su ba a ƙasashe a afirka a najeriya muna da gas da yawa to wannan guri na falasɗin ɗin yana daga cikin wurin da yake da gas da yawa kaga idan isra'ila ta kwace wurin to sun samu isra'ila ta samu iskar gas sannan su ma sun samu kawai tono za a yi a wannan birnin zirin gazan shi sa suke so sai sun yi bombin ɗin gurin gaba ɗaya sun ce wa falasɗinawa innocent wai su tashi su tafi su bar wurin kawai su basu da 'yan hamas za su yi ta bombin sai sun abin nan za su sake gina kasar abin nan birnin gaba daya in sun sake gina wanto za su tone ne su ta ɗiban wannan arzikin da ke gurin da amfani da noman da man sun zuba jarin su na ai kashe falastinawa a kore su gurin da haka alkawarin shine bari su yi abin da su ma za su samu wato gindin zama kuma su samu abin da yake musu barazana ko gas ɗin nan da ake tona a Najeriya ɗin nan bincike ya nuna mai karfi cewa akwai hannunsu a ciki ba ana ta fitar da hanyar gas ba ana cewa za a kai har Nijar ba wani Nijar ake nufi ba daga Nijar in ya fita ne zai tsallaka ya shiga Libya daga Libya in ya shiga sai ta turai shine kawai duk sauran kasashe duk sun iya damu ne nan muka yadda yanzu mu Najeriya aikin har yayi nisa har an tafi ma gas ɗinmu ne za a yi ta ɗiba tura za a bawa an yarjejeniya da su su ba da abin da za su bayar kurin shi kenan wace nijar za a yi kashe wannan miliyoyin kudin najeriya ne za ta kashe biliyoyin kudin nan ta zuba don ta kai wa nijar gas arna ne kawai yahudawa ne za su samu gashi nan aikin ya tsaya ki tafiya allah daɗa kafar da shi ya tsaya kan aje a wasu wani nijar ai su nijar din sun ce ba su yadda ba sauran kasashen ma duk rasha ta gaya musa ce kar ku yadda da shi za a yi amfani da shi a yaƙe ku ta wannan hanyar gas in suna su turo muku wani bala'i da ta nan in suka zuro muku shi zancen ku ya ƙare wato yana da kyau ɗalibin ilimi ya rinka karanta siyasar duniya ya san me yake gudanawa kawai da kaji ka karanta aya ko hadisi ko ko ka karanta magana wani kawai ka tashi kai ta hauka ba ba yahude ba shi da kyau ba yahude hadari ne suna da hanyoyi wato fiye da yadda kake tsammani na yada shari da fasadi a bayan ƙasa alhamdulillah mu murna da muke yi Allah ya alkawari zai taimaki addinin shi Allah zai taimaki addininsa Allah bai zai bar shi haka ba da duk masu taimakonsu da masu agaza musu muna nan mun zuba musu ido ko muna raye ko muna mace insha Allah bi idnillah sai Allah ya taimaki addinin Allah sun maradadda da kuma alkarrata alaihim alkarra sannan Allah ya ce muka dawo muku da addaula wal galaba muka dawo muku da wato daula da kuma galaba rinjaye alaihim a kansu ba da mi'at sanatin ana ba da labarin yakin ne kenan bayan shekara ɗari an yi faɗan shekara ɗari bi katli jalut ta hanyar kashe jalut don ƙwayar hutu takarda inna jaluta ra'id li jaishi daud laysa min junudi daud falamma fasala taluta bil junudi qala inna allaha mubtalikum bin nar me muka ce a nan gurin wa kad afsada mu koma cikin gurin ko na yi kuskure na faɗi wani abu ba daidai ba ku koma wa kad afsadu al'ula bi qatli zakariya fa ba'asa alaihim جالوت أكا يكون موسى جالوت وجنوده وخربوا بيت المقدس وهذا غير سيء لأن زكريا كان وقت ولادة المسيح كان وقت إيماننا أما, أما جالوت فقد قتله داود وهو في جيش طالوت شكو أنا ميجي إن طالوت رائد لجيش داود ليس من جنود جالوت in ma dai na faɗi wani abu dai ga abin da yake cikin littafin ko na shi abu ne qabla al-masih bi zamanin tawil um in ahsant okay ba da mi'a sanatin bi qatl jalut wa amdadnakum bi amwalin wa banin muka taimake ku muka karfafe ku shine amdadana daga madadi ne da dukiya da 'ya'ya waje allakum aksara nafiran muka sanya ku kuna da dangi da yawa shine nafiran daga nafar nafar ashira kenan wa anzir ashiratak alaqrabi nafiran ashiran in ahsantum bi ta'ati in kun kyautata da bin Allah ahsantum li anfusikum la kun yi wa kawo kanku li anna thawabahu la'a wa in asatum in kuka munanta bil fasadi da barna falaha ai isa'atikum din munanta wanda kuka yi shi ma dai wa kanku kai fa idza jaa wa'dul akhirati ai al marratul akhirah wato karo na karshe din kenan tunda ya ce ulahuma can basnahum a liyasu'u wujuhakum za mu aiko su don su bakanta muku yuhzinukum bil qatl shi ta kashe ku sabi da riba ce ku hazanan yazhuru ko huzunan yazharu fi wujuhikum za a ga bakin ciki da bacin rai da zai bayyana a fuskokinku wal yadkhulu al masjida kuma za su shiga baitul maqdis fa yakhribuhu su rusa shi kama dakhaluhu wa kharrabuhu kamar yadda suka shige shi suka rusa shi awwala marratin tun farko na dazu da muka faɗa wal yutabbiru kalmar yutabbiru wato halaka tabara kalmar tabara tana nufin halaka yuhliku ma alau ma galabu alaihi abinda suka yi rinjaye duk za su halakar تتبيرا هلاكا إلى إن الذي خرب بيت المقدس الخراب الثاني ما لا يتشي وند أمبنا وند يروسى لكن الله بيت المقدس روسي وانبيو شيني طيتوس الروماني طيتوس الروماني نعم بالمناسبة أكوي أتاريخي akwai lokacin da aka yi yaƙi tsakanin musulmi da kirista fa shekara 200 200 years aka yi ana faɗa da kirista da musulmi a tarihin duniya babu lokacin da kirista suka yi musulunci barna irin wannan lokacin duk duniya ne kawai duk inda kirista ya ga musulmi sai ya kashe duk inda kirista yake da galaba ce a cikin littafin shekara 200 ana ta bugawa amma yanzu sun hada baki sun hada kai da yahudu wasayin annahu la dalila ala shay'in min zalika babu dalili akan haka din cewa a a taitus ar-rumani din shine ya rusa baitul maqdis karo na biyu fatawaqquf aula ay shiru dai a tsaya shi yafi saboda ba hujja wa qila qad afsadu saniyan bi qatl yahya to zance na biyu a la tufsiduna fil ardi marratayn wancan dai an ce zakariya amma muku bayani to barna ta biyu din kuma sai aka ce da suka yi su waɗannan banu isra'ila suka kashe annabi yahaya wa ba'asa alaihim bukta nasr sai aka turo musu wani mayaƙi bukta nasr al-babili fa qatala minhum ulufan shi kam yayi yayi kisa ya kashe dubbai wa saba zurriyatahum ya ribace zurriyarsu وخرب بيت المقدس وهذا أيضا غير صحيح شمالي بإنغنتبا لأن بين بكت نصر da Yahaya 600 am tabbi saboda tsakanin bukta nasar da Yahaya shekara 600 ne kaga zance ma dai babu kawai ai shiru a bar magana wa qulna fil kitabi inja Allah asa rabbukum an yarhamakum wannan duka fassara ne na kalma da kalma isr abin da ya faru ka koma cikin tafsirin ibnu kasir tafsirin ibn jarir at-tabari yana kawo bi riwaya da kuma tafsirin imam al-qurtubi da bagawi a cikin ma'alim canzil yace asa rabbukum an yarhamakum sannu ubangijinku zai ji kanku ba'dal marrati saniyati in tubtum ma'ana laifin da kuka yi aka ta yaƙi aka ta kakkashe ko aka yi ta kaza ko aka yi kaza in kuka tuba Allah zai muku rama wa in uttum ilal fasadi in kuka koma kan barna udna mu kuma za mu juya mu dada komawa ilal uqubati zuwa ga uquba wa kad adu bi takzibi muhammadin ai ko sun dada komawa bayan wani abin ya faru sun dada komawa suka karyata annabi muhammadu وسلط عليهم آه بقتل قريظة Allah ya dora annabi a kansu ta yadda ya kashe banu ƙuraiza wa nafi banin nadir banin nadir kuma annabi ya kore su daga madina wa darabal jizya ta alaihim ya dora musu jizya kaga dai can ba daɗi nan ɗin ma ba daɗi don Allah ce wa in uttum udana in kun kuma yi kun dawo cikin barna da mu ma sai mun dawo mun daɗa halakar da ku yanzu anan abin tambaya wai me yasa waɗannan mutanen Allah ya jarbe su da wannan kashe-kashe da ake musu da zubar da jini da ake musu da karya su da kai me yasa ba saba Allah suka yi ba duniya ake ta kashe mu ana ta zubar da jinin mu ana ta zalunta mu saboda mun saba wa Allah shi sunnar Allah ne komin imaninka in ka bar shi to zai dora makiyinsa a kanka ko da kana da awar kana son Allah yanzu ai abin da ya ciyar da musulmi baya din ai saban Allah da barna da fasadi zaka iya daɗa tambaya yaya aka yi sahabbai da jilin tabi'ai da sahabbai da lokacin annabi suka samu nasara sun rike Allah ba su da bindiga ba technologyin harba bom ba technology kaza amma sun ci nasara akan kafaran duniya yanzu kuma musulmi suna da ƙasashe da kuɗi da dukiya a arziki a kwance a kai hanyar sayan kaza su yi duk abin da za su iya yi amma Allah ya jarabe su gaba ɗaya basirar da wayewan duniyan gaba ɗaya na hannun kafiran kuɗin nasu ma da suke da shi sai arna sun yadda su sarrafa yanzu ya ishe mu ai wulakanci da tozarta a ce wai a wayi gari wai dala ita ce za ta iya sarrafa mana daɗin rayuwa ko rashin daɗinta ba mulkin mallaka da rashin mutunci da ya wuce wannan dalar nan fa ba kuɗinmu ba ne amma mun rataye rayuwarmu akan kudin wata ƙasa duk abin da za a saya a duniya sai a ce da dala za a saya don haka idan dala ta yi tsada mu ma mun shiga tsada ko da ku muna da ruwa da damuna da shuka da komai da shanu da kashin shanu da noma tunda Allah ya jarabe mu mun riƙe rayuwarmu a kansu shikenan shi yasa China ce ta kokarin ta introducing kudin China a rinka mu'amala da shi an yi anya amma Yahudawa nan ba su bari ba da sai ya zama duk abubuwan da za mu yi da kudin china na su so suka yi masu mayar da a ta kashe kudin china da naira in ka je china za ka yi sayayya da naira dan china ma zai iya sayayya da kudin china a nan zai taimaka mana wajen inganta boosting tattalin arzikinmu da samun yalwa da arziki da wadata da shigo mana da abubuwa amma waɗannan yahudawan ba za su bari ba dole sai mun zama me ka duba majoratin kayan da muke duk amfani da shi duk na china ne sai china ta ce ku dawo a yi ta mu'amalar kuɗi za mu halatta ƙasar ku ta rinka kashe kuɗin mu ma in kun je sayayya a saya da naira in shifin jirage za a yi komai da sauransu amma ina sai muka zama bayi da haka da muka zama bayansu dole su azabtar da mu yanzu wani ɗalibi na shekaran jiya yana ingila yana london muna magana da shi ya ce abin mamaki ya shiga wani shago na turawa suna sai da shadda da atamfa ya ce kawai sai kama sai kama mai congratulations kawai sai ya ji bature yana alhamdulillah alhamdulillah ai kun ji kwanan nan dala ta sauko ko bature fa a london yake gaya wa ɗan najeriya ana maka murna dala ta sauko yanzu za ku za ku sai kaya ko za ku sai kaya suna can fa suna sarrafa mu yanzu naira kuɗin najeriya ke ne na rantse da allah idan ka je wani guri yadda ka san bola haka take da yawa duk wanda ya kuskure ya tafiya da kuɗin najeriya ya zuba nerori a briefcase ɗinsa ya tafi da su in ya je wata ƙasa in ya zubar da su a ƙasa wallahi wani ba zai ɗauka ba ko a Nijar akwai inda ka daga wannan naira wala ba ta karbu saboda sun gama kashe mu ballantana Saudiya ka duba yawan dan Najeriya cinikin da dan Najeriya ke Saudiya zaka gama zagayenka in dai ba yan black market ka ne ma kai waya ba shi ma sai su karyar da ita ba za ka yi sayayya da wannan ba amma akwai lokacin da billahi azimu ana sayayya da neran Najeriya a Makka an yi wannan lokacin amma mu kuma ka gani ga kudin su nan su ne masu daraja da wayar sauransu sun tsare darajarsu a iya sani na malam tun ina jami'a a madina muna karatu a shekarun irin a 2001 2002 3 4 wannan lokacin dala da ake canja tun wancan lokacin dala da ɗalibai muke zuwa mun canja in mun ba da dala ɗari riyal ɗari uku da wani abu ake bamu da sittin da hamsin da arba'in da saba'in ka san har yanzu haka ne har yanzu shekara ashirin da wani abu wallahi idan ka je da dala ɗari saudiya ka je ka canja wannan riyal ɗari uku da saba'in da wani abu dai shi za a aka yake yawo da saba'in da biyu da ɗaya da uku saba'in da biyu da ɗaya tun wancan lokacin ina sani akwai kayan da na sani tun a wancan lokacin muna shiga kasuwa mu ɗalibai mu je mu siya wallahi har yanzu haka yake har yanzu kaɗan ne wani abun ya ɗan ya ɗan ɗaukaka saboda sun controlling economy ɗin ƙasarsu najeriya fa a iya wata ɗaya ɗin nan in an gaya ma yadda kaya suka hayayyafa suka yaɗu abuwa sun sun lalace malam an karya mu an karya mana tattalin arziki kwatano na je wajen sai da motoci a kwatano muka je wallahi inda ake sai da moto aka ce gaba ɗaya 'yan najeriya ne a gurin kasuwa ne iya ganin ka ya fi daga nan zuwa kofar ruwa kasuwa ce guda ɗaya wane kofar ruwa kurna ma gaba ma da can har ma da wanau duk kasuwan motoci ne da mota ake yawo amma wallahi da kasan an yi mutuwa ba kowa me yasa dala ta yi tsada sefa ta yi tsada kudin najeriya ya karye ba a iya zuwa a siya sai ka tara kudi himili guda sai ka je ka ɗauko mota ɗaya ko biyu ba za ka je ba dole ne matasa mu tsaya mu ƙara tunani mu waye da 'yan bokonmu ya kamata mu yi ƙoƙari ya za mu ceto ƙasar nan daga wannan abin da take tunkara kurin wasu ne suke gem kun san gem ko wallahi gem ake da mu gem wajen sarrafa mu wallahi sai yadda suka ga dama duka irin wani abubuwa abubuwa ne suke nuna cewa ba mu yi gaskiya ba muna cikin wahala Allah sa kuna ganewa وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا Allah ce mun sanya jahannama ta zamanto shimfiɗa ko wato kurkuku ko marika mahbasan wa sijinan mahbasan inda za a tsare mutum a jahannama ko sijin kurkuku inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam lalle wannan alqur'ani yana shiryarwa at-tariqa allati hiya aqwam zuwa ga hanyar da take a'dal wa aswabu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات قرآن yana bishara ga mu'minai masu aikata aiki na kwarai anna lahum ajran kabira suna da lada mai girma babba wa anna alladhina ay wa yukhbiru alquran anna alladhina la yu'minuna lalle wanda basu imani ba bil akhirah da lahira ranar karshe a'tadna a'dadna a'tadna da a'dadna da abu ɗaya ne ku rinka gane kalmomin in mutum yana bibiyan wani abu zai iya larabci da wuri zai gane abuwa a ataduna da a adaduna mun tanadar lahum gare su azaban alima azaba mai radadi aliman mu'liman huwan nar ita ce wuta waye da wal insanu bi sharri dan adam yana yin addu'a da sharri ala nafsi akan kansa wa ali da iyalinsa idza dajira in ya shiga cikin dajar damuwa da kuncin rayuwa sai mutum yau kansa mummunan addu'a ko in ya firgita ko ya tsorata dajir du'a'ahu ka du'a'ihi lahu bil khairi kamar yadda yake yi wa kansa addu'a da alheri sai ya zo ya ta addu'a wa kansa da shari wa kana al insanu lalle jinsin dan adam ajulan mai gaggawa ne bid du'a'i ala nafsi da yi wa mummuna addu'a wa kanshi wa adamin nazari fi aqibatihi da kuma rashin lura da karshen lamarinsa manzo Allah ya ce la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum kar ku yi wa kawukan ku munanan addu'a addu'a wa ala addu'a idan ta yi ta'addi da ala tana nufin mummunan addu'a wa kai addu'a ila in ta yi ta'addi da ila tana nufin ka kira abu zuwa kaza wala tad'u ala khadamikum masu muku hidima wala tad'u ala amwalikum ko dukiyarku la tuwafiqu min Allah sa'atan saboda kar ku dace da wani lokaci daga wajen Allah wanda yus'alu fiha ata ana roƙon ubangiji fa yastajibu lakum kawai sai Allah ya amsa akwai lokutan da duk abin da aka roƙa Allah yana karba to in kun roƙi sharri ma kuma zai ce na karba hadisin muslim da Abu Dawud waja'alna al-laila wan nahara ayataini Allah ya ce mun sanya dare da rana ayoyi ne guda biyu da hallace ne ala na da suke nuni akan kudrarmu fa mahauna ayatal laili tamasna nuraha sai kawai muka shafe hasken dare bizzalami muka kawo duhu litaskunu fihi dan ku samu sukuni da kwanciya da natsuwa yanzu ba kuna gani ido na duhun ya zo saboda komi ya samu nutsuwa sai dan gyangyaɗa yanzu da za a kashe wuta a rurrufe a nan sai wani fara gyangyaɗi a cikin ku saboda ya gaba a ganin shi litaskunu fihi sai ya ce wal idafatu lil bayan idafar da aka yi din a ayatan laili din wannan dan ai bayani ne waje'alna ayatan nahari shi ma kaga idafa ne muka sanya aya ta rana mubsiratan alama ta rana gani ay mubsiran fiha bid-daw ayatul layli biz-zalam duhu ayatul nahari bid-daw haske mun sa ku ga haske da rana ne litabtagu fihi dan ku nema a ciki fadlan min rabbikum falala daga ubangijinku bil kasbi na neman arziki walita'lamu bihima da dare da rana din kuma dan ku gane ku sani da su adada sinina ku rinka lissafi ku gane adkuta kenan zuwan dare da rana an yi shi ne dan ka gane lissafi ka fahimci yau shekara yau kwana yau wata yau kaza wa kullu shay'in yahtaju ilayhi yuhtaju ilayhi duk abinda ake bukata fassalnahu mun yi bayanin sa tafsilan bayani dalla dalla fassalnahu bayyanahu an gane ko fil qur'ani komai mun yi bayani cikin qur'ani bayyanahu tibyanan ko tabyinan mun yi bayanin sa fala udra lakum in dalaltum ba'dahu ba ku da wani uzuri in kun bata bayan qur'ani wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi duk wani dan adam alzamnahu ta'irahu wato mun lazimta masa ta'irahu aikinsa shine ta'ir aikinsa ai amalahu ya hamilahu duk wani mutum a kiyama sai ka gan shi da aikinsa yana goye da shi fi unukihi a wuya nasa littafin da aka rubuta duk abin da ka aikata aikinka hussa bi zikiri an ambaci an keɓance wuya ne da ambato li'anna alluzuma fihi ashad duk abin da za a daure inda an daure da wuya yafi ko akuya ne in ka tamke wuyanta zance ya ƙare to kai ma haka za ka zo da takaddunka a rataye a wuyanka wa ƙala mujahid ma min mauludin yuladu illa wa fi unuqihi waraqatun maktubun fiha shaqiyyun aw sa'idun la ilaha illallah mujahid yace ba wani wanda za a haifa a cikin ku face lokacin da aka haife shi mala'iku suna rataya masa takadda a jikin takaddan nan a wuyansa akwai dan wuta ne ko dan aljanna kowa amma wannan takardar mu ba maganinta amma tana nan Allah yana ganinta ko mala'iku suna gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban za mu fitar masa ranar tashi alkiyama littafi maktuban abin rubutawa fihi amaluhu a ciki akwai aikin sa yalqahu manshuran zai tarar da wannan aiki nasa a littafin nasa manshuran a watsi a wato a bayyane abinda aka watsa shi nashir an fito da shi fili zai gan shi sifatani likitaban wannan sifofi ne guda biyu na ainihin wato kitab din wai kalu lahu za a ce da shi shi bawa ikra kitabak karanta littafinka abinda aka rubuta din nan kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ya ishe ka a karan kanka kai wa kanka hisabi kam a yau kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba muhasiban kenan ko muhasaban karanta mutum malam da kansa zai dauki littafin sai ta buga karatu nayi kaza na aikata kaza nayi kaza na aikata kaza ya rage gare ka ka aikata mai kyau ko kai sharri ma lalle za a ga mun shi manita da duk wanda ya shirya fa inna ma ya tadili ladan shiryar nasa ne wa man dalla duk wanda ya bata fa inna ma yadhillu alaiha ya bata dan kansa li anna ismahu alaiha saboda zunubin yana kan kansa ne wala taziru nafsun wa ziratun wizra ukhra babu wata rai da za ta ɗauki asima wazira ana nufin laifi ai la tahmilu wizra nafsin babu rai da za ta ɗauki nauyin zunubin wani bayan da za na ɗaukan maka sabanka bayan da za ka ɗaukan man nawa ɗa bai zai ɗauki na uba ba uba bai zai ɗauki na ɗa ba ba wanda zai da kowa nasu zai ɗauka wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina ahadan mu ba za mu yi wa kowa azaba ba in ji Allah hatta na ba asa rasulan har sai in mun aiko wato manzo ahadan din fassarar mu'adhibin ma'ana ba za mu yi azaba kowane mutum da ya cikin ku ba sai mun aiko masa da manzo yubayyinu lahu ma yajibu alaihi banzan nan zai mai bayanin abin da ya zama wajibi ya ganshi shine aikin annabawa da manzanni gabaki daya wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha Allah ce idan muka nufaci halakar da alƙarya sai mu umarci masu ni'ima mutrafiha muna'amiha wanda aka yi musu ni'ima masu kuɗi masu arziki masu mulki muna'amiha bi ma'ana ru'asa'iha in baka gane ba masu mulkin da shi gabanin cikin su amarnahum bi ta'ati sai mu umarce su da yin da'a ala lisani rusulina a hanyar a harshen manzannin mu amma ina fa fasaqu fiha sai su fasikanci a wannan fa kharaju an amrina a wannan umarnin namu in mun so mu halakar da su in muka ba su umarni ba su yi ba fa fasaqu fiha suka yi fasikanci alfusuku alkhuruj an ta'atillah fa haqqa alaiha alqawlu shikenan sai azaba ta tabbata akan wannan wato qaryatan din nan bil azabi fa dammarnaha tadmiran ahlaknaha bi ihlaki ahliha wa takhribiha sai mu halakar da al'umman da halakar da alƙaryar da halakar da mutanen da suke cikinta da rusa garin gabaki daya kenan idan Allah ya ce a yi in ba a yi ba to sai a jira halakarwarsa shi ne ma'anar ayar kuma duk wanda Allah ka ga ya halakar da su ko da azabar lahira ko da azabar duniya to ya ce a yi ne ba a yi ba to wannan shi ne haɗarin a zauna ba a yi wa mutane wa'azi a kan su ji tsoron Allah da kuma haɗarin hana malamai da'awa وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها suwaye ne suke tsayawa su insistin a bi umarnin Allah malamai masu da'awa to sai aka dankwafe aka ce kar ai karantar a bar mutane su ta rayuwa to sai Allah ya ce sai mu bar su sai mu halakar da su halakarwa duk lokacin da ba a wa'azi ba a karantarwa ina so ku ɗaliban ilimi ku gane shi kar ku ci cewa mutane sun lalace zamani ya lalace yanzu karatu ma ba a yi kaza halaka ce alamar al'umma za ta tafi halaka ne da zara ka samu karancin masallatai karancin da'awa mutane ba sa zuwa sallah ba sa zuwa wa'azi yanzu an daina sauraron wa'azi an daina sauraron karatu mutane kowa duniya sa gaba to wani wallahi mala in dai ba a tunatar da shi nan zai halaka kuma kai ma din inda ba dan kana abubuwan da zaka jaddada imaninka ba da an tafi da kai to irin wannan rayuwa ta ibahiyya rayuwar halal komai kawai ba wanda zai ma magana komai kawai ba wanda zai ce je kai sallah je kai kaza wannan shine turawa suka yi ta kokarin bi suka shuka shi a kasashen larabawa aka wayi gari malam masallaci ba su da daraja ba su da kima mutane sun daina zuwa sallah wallahi ina gaya muku in ana ba ku labari yanzu majority kasashen nan da suke da'awar musulunci ake musulunci yake da tushe a cikinsu wallahi malam mu a nan afirka mun fi su addini allah ya jarabe suka samu wadata amma wallahi malam ba a damu da musalla ba sai ka ga masallaci an kera shi iya kerawa gaba ɗayansa ko sun kuɗe ba a cika wallahi wallahi ko a nan masar ka gani nan masar kusa da mu ne afirka ga arziki ga wane ne ga gina ƙasa ga waye amma wallahi za a zo a kira sallah masallaci ya yi biyar ɗin wannan wallahi ko sau huɗu ba a cika wa ma ya damu da wani fitowa sallah asuba ina wai sallar kaza ina in kaga masallaci ya cika to a kasuwa ne akwai talakawa wani ya zo nema amma wai a cikin unguwa a ce wai mutane suna fita sallah sai dai wurin da yake ana da'awa duk gurin da yake akwai wani malami a raye a wurin yana karantawa to za ga akwai addini a wannan kewayen ko ina ne yanzu wani ɗalibina ya je ya je ya je Moscow ina ne Moscow Rasha ko babban birnin a yanzu haka ana wata musabaka ka duba ta siyasa ta duniya Rasha ku ji shi ma wannan ƙarin bayani ne yanzu bana Rasha ta sa ana musabaka ta duniya ta alkur'ani a Rasha kaka ga yadda aka girma masu Qur'ani siyasa ta duniya bari ta jawo ƙasashen musulmi ta nuna musu ita ma tana son me ya ce amma a gabaki ɗaya babban birnin moscow nan gaba ɗaya babban birnin duka ƙasar gaba ɗaya babban birnin masallaci hudu ne kawai mutane miliyoyi sama da miliyan ashirin ya ce za ka yi ta yawo ba masallaci sai dai coci kawai masallaci hudu ne shi ma masallacin za ka je ka gan shi a kere in ka buɗe shi sai ka ga dukka duka bai fi mutum nawa ne suke ba in ka gan sun zo sallah baki wanda suka zo aiki yan bangladesh yan indiya musulmi yan afirka yan su suke cika masallatan to wannan kuma shine abin da yake faruwa a irin kasashe irin su dubai din nan je ka dubai duba kasa ce ta musulmi za ka ga masallaci iya ganin suwaye suke bayan liman duk baki ne limaman ma yawanci baki ina larabawan suke babu ba sa zuwa suna can suna jin daɗi muna amiha din kenan إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها الفسوق سيسي سابان الله سيسي أبن أكد قاري والله لا كان فرقو متان كفار الله لا كان إن ينسل أجمي دك الأمة دك تواهي قري متان أنت باسا فتاسي سل جمعي duk tsarin da aka kawo mutane suka nisanci masallaci to kuma su albishir din lalacewa to kaga ɗalibin ilimi dole duk inda yake ta faɗakarwa haka za mu yi ta ja waɗancan mu ce su yi wannan ma mu ce su yi iya rayuwarmu iya ɗan lokacin da Allah ya bar mana mu ta gaya wa mutane a yi daidai a iya 'yan shekarun da Ubangiji ya bar mana in muka mutu muka tafi dai mun sauke nauyi amma mutum ya zo ya narke a cikin mutanen banza ka narke a cikin shaidanu kai ma ka goyi bayan fasadi ko mutum ya wayi gari a gidansa baya iya hana barna ballantana ya fita unguwa ya hana ballantana ya hana gari بلائي كنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول قرآني ني فبواي أن شافي بني فدمرناها تدميرا na tambaye ku me dalilin dammarna ha ta dimira dinnan sabon Allah taka duk lokacin da mutane suka rungumi sabon Allah suna yi to ku sani halaka ya zo ga wannan al'ummar yanzu wasu ai suna gani malamai suna wa'azi ko ana da'awa ana cewa ai kaza yanzu duba irin abin da hizba take ta yi ana ta tura ana bin gidajen barna a kano ana hana barna gidajen rawa gidajen karuwanci gidajen shaye-shaye gidajen kaza abin mamaki idan ka duba comment din majoratin masu sukan wannan abin din musulmi ne bara ka ga arne dan sabon gari ba duk wanda zai suka akan wannan abin dan uwanka ne musulmi halakar kenan ai inda ka wayi gari dan uwanka musulmi shi yake challenging ɗinka akan aikata aikin sharri to ya ka gani da haka da da gwamnati ta zo ta ce ta kafa gidajen kaɗe-kaɗe da raye-raye da wake-wake tafi za su yi su gode su fa gani suke yi kawai a kyale mutane me za ku damu mutane da wani wa'azi Allah ya ce to ai ba za a taɓa rayuwa ba a ce mutane ku yi ba tunda Allah ya halicci mutane turo annabawa suna ta wa'azi to ba yanda za a yi mai ilimi ya zauna baya wa'azi baya faɗakarwa ka ɗauka kawai is your primary assignment za ka faɗi gaskiya duk inda ka samu dama za ka ɗora mutane akan daidai kuma kar ka bari a yi ɓarna kuma duk wanda ake yin fasadi ake ɓarna bai damu ba a ransa to ya tumci imaninsa in ka ga gari ana shaye-shaye ana bin mata ana luwadi ana zina kawai ka ga ka wuce kai baka damu ba bai shafe ka ba baka da imani alamar imani shine kai ka ji kana ƙin abin da Allah baya so idan an yi abin da Allah baya so ka ji ɓacin rai ka kasa bacci ka shiga damuwa to alama kana da imani kenan amma duk lokacin da suka sa ka kake jin sanyi hankalinka a kwance man kana wa kam ahlakna min alquruni min ba'di nuhin Allah ya ce wa kam ai kasiran kenan da yawa mun halakar min alquruni daga wato karnoni al'umam kenan su ne al'urun min ba da nuhin bayan annabi nuh Allah ya ce da yawa ina so ku rinka gane ayoyin nan ba Allah ne ke gaya wa annabi ka gaya wa mutanen ka mun halakar karni karni duk karni shekara ɗari ne tsakanin shekara ɗari da ɗari yace da yawa bayan annabi nuhu sun saba mun halakar sun saba mun halakar ko yanzu kun ga an sauƙaƙa muku ba a halakar da ku min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira lalle ubangijinka ya isa wajen sanin zunubin bayansa shine mai bada labari basiran kuma mai gani aliman bi mawatiniha Allah masani ne ga wuraren duk zunubi da ake aikatawa wa bawatiniha wa zawahiriha badinin duk abin da aka buya aka saba wa Allah khabiran basira ne wanda aka yi a fili aka saba wa Allah khabiran basira ne wa bihi ya ta'allaqu bi dhunubi wannan din bihi din ya ta'allaq bi dhunubi ibadihi kenan man kana yuridu al-ajilata duk wanda yake a rayuwarsa bi amalihi aikinsa ajila yake nufi a duniya kana aiki ne dan duniya kana sallah ne dan duniya kana karatu ne dan duniya wani abun tsoro ne kenan akwai masu yin aikin da ake yin sa dan lahira su mai da canja niyya ya zama na duniya ya ciyar dan duniya ta san ya ciyar yayi kaza dan duniya ta san yayi akwai masu yin aiki dan duniya man kana yuridu al-ajilata ai ad-dunya yace ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu zamu gaggauta masa fiha a ciki gare shi lahu gare shi fiha a ciki ma nasha'u shi ma abinda muka ga dama ne zamu gaggauta mu bashi kenan idan ma kayi aikin lahiran kana neman duniya ba ma duka mai Allah zai baka ba duniyar sai wanda Allah ya ga dama ne kuma ga ba lada at-ta'jil lahu liman nuridu at-ta'jil lahu ken wanda muka so mu gaggauto masa din wannan badal ne min lahu din bi i'adati al-jari ma nasha'u liman nuridu subhanallah summa ja'alna lahu sannan kuma fil akhirati alahira za mu sanya masa sakamakon sa jahannama yaslaha yadkhuluha zai shige ta mazmuman maluman abun zargi madhuran abun kora shine matrudan anir rahmati kawai kai Allahu akbar kawai wannan ayar fassararta duk wanda ya nufaci wani aiki dan Allah ake yin sa ya nufaci duniya duk wanda ya gina rayuwarsa akan duniya duniya ita ce ajjalna lahu fiha ma sun ba shi abin da muke so to amma sakamakon aikin safa wuta yaslaha zai shige ta mazmuman abin zargi madhuran abin kora madrudan wa man arada al-akhirata fa wanda kuma duk aikin sa shi lahira ya sa gaba Allah samu a cikin su ya rabu wa sa'alaha sa'ayaha amila amala halla'ika biha sa'ala hasa ya yi ta aiki don neman lahira aikin da ya dace da lahira shi kullum ƙoƙarinsa duk abin da zai Allah ne a gaba haka ake so duk abin da za ka yi ya zama ka saka Allah a ciki ko me kar ka kuskura su haɗa ka da abin da za a cire Allah a ciki kar ka yadda su liƙa ka akan abin da za a raba ka da lahira wallahi asara ce wa huwa mu'minun halin kasancewa a lokacin yana cikin imani fa ulaika masu irin wannan sifa kana sa'yuhum mashkura lalle aikin su shine sa'i amaluhum mashkuran abun godewa ne inda Allah a wajen Allah ai makbulan musaban bihi za Allah ya karba kuma za a bada lada musaban alai kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbi kullan duka ɓangarorin guda biyu menene man kana yuridun ajilata man kana yuridun duniya da wanda yake nufin lahira kullum ɗin duka guda biyu farikai ne numiddu nu'uti ha'ula'i wa ha'ula'i min ha'ula mana muna bawa wannan wannan ma muna bashi wannan badal ne min kullum ɗin min muta'alliq ne bi na muddu ko numiddu ata'a rabbik ata'i rabbika wannan bayarwa ne daga ubangijinka fi duniya a duniya me neman can mun bashi me neman duniya an bashi duniya to shi ma me neman lahiran ba ce akai ba za a bashi bai shine kullun numiddu haula'i kowa da cikin su ka duba wani ikon Allah ma duba Qur'ani wancan da yayi dan neman duniyan za a bashi kai ma din da kai dan neman lahira to ba za a haramta maka duniyar ba kuma za a baka dan Allah waye asara wanda ya dan duniya wa haula kuma duk abin da wani ya samu a duniyar da me yi dan Allah da me yi dan duniya min ata'i rabbika ne daga kyautar ubangijinka ne kawai wa ma kana ata'u rabbika mahzuran kyautar ubangijinka bata kasance fiha a duniya ba mahzuran mamnu'an an ahadin Allah baya hana kowa kyautarsa ma'ana nayi alkawari inji Allah zan bawa kowa da wanda ya bi ni zan bashi wanda ma bai bi ni ba ma zan bashi to kai da ka zo kana wahalan aikin lahira ka mai da shi kana yi dan duniya to abun mamaki za ka zo ka yi dan duniyar a baka duniyar ka yi asara to wancan kuma da ya tsaya ya yi aikin lahira dan lahira kuma shi ma Allah ya bashi duniyar wadda ta dace da shi wa ma kana ata'u rabbika mahzura kyautar ubangijinka ba abun hanawa bane ga kowa yanzu ina jin a duniya wanda ya fi kowa kuɗi har ne ko ba ka bane Allah ya bashi to kuma a cikin musulmin kuma akwai su ma wanda suka fi kowa kuɗi kaga kullun numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik ba cewa aka idan ka zama mumini ba shikenan talauci ya rungume ka haka zaka mutu a wulakance ba sai a ce a ba za a baka anan ba sai ka je lahira zaka samu a'a zai iya yawa baka ai an baka lafiya an baka kaza an baka kaza nawa ne muke samu mu yi yanzu abu guda ka gane wanda Allah ya jarabe shi malam rayuwarsa haram yake rayuwa a kanta zalunci cin haram iyakacin abin da zai yi ya ci abinci ya gina gida ya hau mota ya je inda za shi ko to wallahi kai ma din kana yi iya daidai naka ai ana gadara ya tara kuɗi ya tara fila ya tara kaza ya tara kaza to kai ma din ba abinci ya ci ba to ka ci ko da daɗi ko ba daɗi dai ka ci ba riga ya saka ba ya saka tasu to kai ma ka saka naka wanda ya dace da kai to kuma yanzu kaga shi ya samu a duniyar kai ma ka samu amma a lahira kuma yana karkai kana sama ganewa ne in ka gane rayuwa ta lahira tafi rayuwar tafi rayuwar duniya don haka wanda ya kashe kansa ya je ta neman haram haram to haka wanda ya kashe kansa ya nemi halal ƙarshe dai kowa zai samu iya rabansa ne ba dai duniyar bane an tsallake ta an samu shikenan to waɗanda suke cin haram da sun fahimci wannan ayar da ba su wahala kansu wajen neman haram ba da sun haƙura da abin da Allah ya kaddarta musu mun wallahi malam tashi hankalin da ke ciki cikin wadata da samu wallahi wani lokacin aka buga maka lissafin abin wallahi yafi yafi wanda yake bayar da shi yanzu iya yawan abin da ka tara iya yawan rashin hutunka yanzu wannan zaman da ka zauna a idan Allah ya zarabe ka baka da duniya ci in ya kai ka wani matsayin da ka tara duniyar wallahi zama masallacin ya fi karfinka wallahi ba za ka yi ba saboda me duniyar ta cinye maka lokacinka sallah akwai wanda fa gaba ɗaya sallar jam'i ta kubuce musu ba sa iya yi gaba ɗaya saboda suna wajen harkokinsu ba a jam'i office kaza kaza wa yake ma magana sallah ina ai in kaga ana magana aje a sallah ai sai lebura da yake waje ai lebura shine yake da lokaci amma wannan ina bai da lokaci sallar juma'an nan da kake gani akwai waɗanda wallahi a rayuwarsu ta wuce musu kuma ka bincika gani wane wane ina yake juma'a ina kake ganin sa kana jin labari ina yake ba sa zuwa kai ne ka damu da ita kake zuwa ba abin da ya dame shi duniyar ce kurin darensa da ranansa ita da ta lissafi lissafi calculation mota ta kaza ina mun je aikin hajji da wani bawan Allah mun haɗu ɗaki ɗaya da shi attajiri ne na gaske wato dan wa'azin mu mun dawo sai in jefa filon ta kwanci ana ina bacci mutumin nan malam idan ya zo ya zauna malam har ya kare darasa lissafi yake calculation buga waya mota kaza ina ta tsaya yanzu tana daidai ina ta faɗi ne ko kamfani kaza yanzu shi za su kawo mu kayan mu ina zai iso kaza ka faɗi da haka a ina a ina kullum ne kullum ba zama Allah da ikon samalan sai ijarabe ka itara maka duniyar hutun da ake nema din nan baka da shi baka isa ka je wani guri ka kwanta ka rufe ido ka yi wata ɗaya saboda dukiyar da ka bari ana juyawa suna sanin ka tafi kai wata ɗaya za su kifar da kai wallahi a masallacin nan akwai mutumin da na san shi billahi alazim malam dan uwa ne dalilin dukiyarsa wallahi dalilin mutuwarsa kenan kuma kurin umra yanka ya tafi ya ce bari zai sati biyu ai kafin ya dawo ai sun gama karya shi ai miliyoyi ya samu sun warwashe yayi yayi ina kudin ba kudi ba bayani ya je gurin yan sanda aka kai abin da suka ce to ranka dai dai aikace mu raba za mu takura musu su kakkawo amma mu muna da kaza ciniki ake yi wallahi in mutum ya cuce ka miliyan ɗari yanzu in dai ka je wajen hukuma sai in Allah ya kubutar da kai ciniki ne ake yi to za mu takura shi ya kawo kai nawa za ka kawo shi a ce kai nawa za ka ba mu dan daga ma kafa kai kuma nawa za ka ba haka abin zai kare wani ya ce ya gaya mun ya ce wallahi malam in an ci min kuɗi na daina zuwa wai abu na kawai zan barka da Allah ne in shari'a ne za ka yi ta zuwa kotu ne ba iya abin da za a yi masa mai ba kurkuku za a kai shi ba in aka kai shi aka ɗaure shi a kurkuku kuɗinka ya dawo me ka ƙaru da shi ba abin da ka ƙaru da shi ya gama da kai ya ci naira miliyan ɗari bakwai ɗinka to mutumin nan da ya tafiya ya dawo ya buga lissafi ya ga abin ya zube yayyayyai abu ya gagara wallahi sai ciwo ya kama shi daga nan sai india ta duba aka ce alhaji fa ya kasa koma noma ya dawo suka haɗo shi da sanda nan yake zuwa ne malam ina cikin damuwa ce alhaji kai hakuri daman ba ka da shi Allah ba ce malam akwai ciwo abu daga ƙarshe ciwon zuciya ne ya kashe shi ya tafi ustaz to haka ita wadata take yanzu da talaka ne bai da komai zuwa yake dan buge bugen sa albashin sa a wata dan abin da ya samu ya lallaba wallahi malam yafi maka sauki in mota ce aka baka mota kaza rike ta wahala in katon gida ne maintaining ɗinsa shi ma wahala duk ɗiyarka duk abin da zaka yi a ɗaki ɗaya zaka kwana a ɗaki ɗaya ma ɓangare ɗaya ɓangare ɗayan ma katifa katifar ma wani ɓangare kana ji kana gani wannan shafcecen gidan da ka gina za su sauko da kai daga nan su kai ka kabari yi hawalu an karibin min kusurin muzakharfatin ila baiti turabi gidan kasa za a kai ka fa yudau fihi haka za a saka mahjuran wahidan kai daya an kaurace ma ganewa ne so duk inda Allah yayi da kai ka ce dukiya tana da amfani tana da daɗi kwarai musamman Allah ya taimake ka kana iya kashe ta ta hanyar Allah din kana iya kashe ta ta hanyar Allah Allah zai iya jarraban ka ya tara maka ita kuma ya hana ka ka kashe ta ta hanyar Allah kuma ya jarrabe ka da lissafi a kanta iya yawanta iya dadewanka a lissafi don ya zo a riwaya duk wanda ya je kaga ya dade ana mai dogon lissafi to ya tara abubuwa ne a duniya wanda yake bayi da komai nan da nan ne kamar airport ne ai ka zo wucewa baka da kaya put ka shiga screening nan da nan ka shiga jirgi ka tafi da an sauka ka wuce mai kaya fa sai ya tsaya ya auna sai an yi checking sai an duba haka kiyama take in an sauka ma sai an yi checking an duba sai ka ta nemo trolley ka loda kaya ka kai haka ake so mu rage wa kanmu abubuwa a duniya mu sauƙaƙa wa kanmu kanmu tara wa kanmu shirgi wallahi ka wadatu da ɗan abin da Allah ya baka kurin alkafaf annabi ya ce mafi alheri alkafaf iya dan abin da zaka rayu Allah sa albarka yaya kowane yaro Allah yake bashi arzikin sa ba inda aka ce ubansa shi zai arzuta shi zaka ga kai naka uban nawa ya bar maka ya mutu gashi kana rayuwa kai ma dan ka tafi ka bari naka zai rayu dan nasa daban naka daban wataƙila ma ya ma fika arzikin a wajen Allah to dan me zaka tada hankalinka sai na gina masa kaza sai na tara mai kaza in je in ci haram in je in ci bashi in je in ci kaza dan muku kaza a ba ta taso ba zan yi iya abin da nake da shi saura kuma in na mutu ku nema kuma na sani ba ko kuna ganewa to aya ta 21 za mu tashi undur kaifa faddalna ba'dhum ala ba'd wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila duba yanda muka fifita sashin su akan sashi yace lahira ita ce a'zamu kaji mafi girman darajatin matsayi da mataki daraja-daraja wa akbaru tafsila kuma ita ce mafi girman falala mina duniya akan duniya fayan bazi aliyatina biha duna kaji zancen duk labarin da muka yi wannan shine ya kamata ka me da hankali akan lahira sama da me da hankali akan duniyarka ya rabbi ka datar da mu ya Allah ka yafe mana assalamu alaikum